الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ينقوى إنا من قيسوا تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah maɗaukacin sarki da ya ƙaddari haɗuwarmu a wannan majalisi mai albarka na masjidu tauhid wanda yake ƙofar gidan dr muktari ando aliyu a gra cikin garin azarai a jihar bauchi majalisin da muke karanta tarihin amirul mu'minin umaru bin al-khattabi radiyallahu anhu wannan ita ce halka ta saba'in da uku a wannan yammaci na alhamis sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a halkar da ta gabata idan ba a mance ba mun shiga kai tsaye cikin tarihin wannan khalifa shiryayye umar ɗan khattab allah yarda da shi babi na farko da muka fara karatu cikinsa ba mu cin masa ba lokaci ya ƙure mana shine jagorantar da shi da sayidina abubakar ya yi a lokacin da ya kwanta rashin lafiyarsa wacce yake tsammanin cewar a wannan rashin lafiya ba zai tashi ba wannan ya sa sayidina abubakar allah yarda da shi ya yi tunanin cewar ya kamata gabanin adali ya yi halinsa ya san waye zai maye gurbinsa me yasa sayidina abubakar ya yi wannan tunani kamar yadda bayani ya gabata saboda yadda ya ga bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabban annabi sun kasu gida biyu ɓangaren almuhajirun da suka haɗa kawunansu a masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam suna ƙoƙarin zaɓen wanda zai mai gurbin annabi cikinsu sannan ɓangaren al'ansar mutan madina suka haɗu a saƙifatu bani sa'ida inda suka saba haɗuwa suna tattaunawa kan duk wani abu da ya shafe su su ma suna ƙoƙarin zaben jagora a cikinsu to daga ƙarshe dai da aka kai aka kawo aka cimma matsaya akan sayidina abubakar shi ya fi cancanta a zaɓa ya mai gurbin annabi lokacin da mutan makka almuhajirun suka je suka haɗe da mutan madina a saƙifatu bani sa'ida to sayidina abubakar wannan abu ya tsarsu a kwakwalwarsa cewa bayan rasuwan annabi ma ga abin da ya faru to haka zalika yanzu shi ma idan ya rasu ba tare da an ayyana waye zai zama jagora a bayansa ba to yana tsoro kar abin da ya faru a wancan karo yanzu ma ya sake maimaituwa wata kilma na yanzu ya fi muni tunda a baya an yi mu baya a an miƙa masa wuya dube da cewa yana da falala kuma ya ɗara sauran sahabbai falala wannan ya sa Allah subhanahu wata'ala ya tseratar da su daga saɓani da mubaya'a wa sayidina abubakar to shine yake tsoro kar abin ya sake maimaituwa har ma ya fi na bayan muni to wannan ya sa sayidina abubakar Allah yarda da shi ya haɗa sahabban annabi ya sa aka kira masa su suka zo suka haɗu a gare shi sai yake ɗan komawa baya yake tuna musu abin da ya faru a baya to yanzu kuma ga ishi yana musu ishara kan ajali yana fuskantarsa ma'ana yana dabdabarin duniya to shine yake cewa wa radda alaikum amrakum fa amiru alaikum man ahbabtum yanzu tunda ni ajali na fuskanta na ina shirin barin duniya to yanzu Allah subhanahu wata'ala mayar muku da al'amarin ku zuwa gare ku yanzu abin da ni nake gani ya fi cancanta ya fi dacewa ku zaɓi wanda kuke so wanda kuke ga ya fi dacewa ya zama ku a bayana bayan na rasu shi da yana ga yanzu ba zai ƙara kwanaki ba alama na nuna masa cewa ba zai ƙara kwanaki ba zai koma ga Allah subhanahu wata'ala to shine ya miƙa buƙatarsa zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da su zaɓi wanda suke ga ya fi cancanta wanda suka fi so su ayyana shi ya zamanto bayan rasuwan abubakar kai tsaye kawai sai ya ci gaba da jagoranta al'umma musulmi ba tare da an kai an kawo ba ya ce fa'innakum in ammartum fi hayati kana ajdaru Allah takhtalifu ba'adi ya ce lallai fa ku sani ku ku zaɓi jagoranku ina raye gabanin na koma ga Allah subhanahu wata'ala wannan shi ya fi cancanta ta yadda ba za ku zo ku samu saɓani ba a bayana kenan yanzu in sun zaɓi shugaba wanda zai maye gurbin abubakar bayan rasuwarsa to kaga abubakar yana rasuwa automatically an san waye shugaban babu wani je kaka dawo babu wani tunani waye ya kamata yanzu ya mai gurbin abubakar ba wannan tunanin an riga dama tun yana raye an zaɓi waye zai mai gurbinsa to wannan shine ra'ayin saidina abubakar yana ga abin da ya fi cancanta yana raye su nuna wanda suke so ya zama shine jagora bayan abubakar kaga kenan abubakar ba karfa karfa zai yi shi da kansa ya kawo wanda yake ga ya fi dacewa ba a'a ya nemi shawarinsu ya nemi ra'ayinsu ba ma ra'ayi ya nema ba a'a ya ba su wuka da nama yanzu su zaɓi wanda suke ga shi ya fi cancanta ya jagorance su a bayansa kaga ya ba su ‘yancinsu wata shawarar sahabatu radiyallahu anhu wannan sai sa sahabai suka yi shawari tsakaninsu yanzu sai da na abubakar ya bijiro musu da ra'ayinsa yana so tun da wannan kwanciya da ya rashin lafiya na ga kamar ajalinsa ya zo zai wahala ya tashi to yana tsorace musu karya rasu a samu saɓani wajen wanda zai mai gurbinsa wanda zai zama jagora bayansa kamar yadda bayan rasuwan annabi aka samu saɓani to shi ne ya nema daga gare su su ayyana wanda suke ga shi ya fi cancanta ya zama jagora a bayansa to sai suka yi shawari a tsakaninsu wa kullun yuhawilu an yadfa al'amra an nafsihi wa yatlubahu li akhihi idh yara fihi salaha wal ahliya muna shafi na 113 ko muna muna shafi na na 113 istikhlafu as-siddiqi lil faruqi wa kullun yuhawilu an yadfa al'amra an nafsihi wa yatlubahu li akhihi إذ يرى فيه الصلاح والأهلية والأهلية to da suka je suka yi ta shawari tsakaninsu kowa sai yana korewa yana tunkuɗewa daga kansa wannan ya tunkuɗe ya ce wane wane ma ya tunkuɗe ya ce wane wane ma ya tunkuɗe ya ce wane kowa yana ta zame kansa kowa sai ya yi ishara zuwa ga ɗan uwansa shi ma ɗan uwan sai ya yi ishara zuwa gare shi abin sai ya taje kaka dawo a tsakaninsu kowa yana ganin kamar ɗan uwansa ya fi dacewa da cancanta idh yara fihi salah wal ahliyata saboda yana ga ɗan uwan nan nasa shi ya fi cancanta shi ya fi dacewa sama da karan kansa waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna gudun suna gudun jagoranci kowa yana tsoron kar a ɗora masa nauyi amana ce wacce take mai girma a wuyan duk wanda aka dora aka dora shi zama jagora wanda Allah subhanahu wataala zai tambaye shi akai mu kuma a yau farautan jagorancin ake fafutukatta ake yi ta ko ta wace hanya a same ta ta kyakkyawar hanya ko kuma ta mummunan hanya alhali kuma a lokacin da aka ce yanzu kai ka zama jagora ko na anguwa ne nauyi aka dora maka na mutan wannan anguwa to ina ya ga a ce gari guda a ce duka 'yan garin suna ƙarƙashin ikonka suna ƙarƙashin jagorancinka an danka maka amanarsu a hannunka kaga wannan ba karamin abu bane to shi yasa suke gudun al'amarin kowa yake gudu sai ya nuna dan uwansa saboda al'amarin yana da girman gaske to da suka kasa cimma matsaya wannan ya ce wane wane shi ma ya ce wane wane shi ma ya ce wane abin yana ta kai kawo yana ta zaga tsakaninsu da suka je suka yi shawari lidha raja'u ilaihi wannan yasa sai suka sake dawowa karo na biyu ga abubakar faqalu da suka zo sai suka ce masa ra'ayuna ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'ayuka suka ce mu fa bamu cimma wata matsaya ba ra'ayinmu yana ƙarƙashin ra'ayinka fahimtanmu na ƙarƙashin fahimtanka duk abin da ka gani mu ma muna tare da kai kenan yanzu sun ba wa abubakar wuƙa da nama abubakar ya nema daga gare su su ayyana wanda suke so suka ga ya fi dacewa ya fi cancanta ya zama jagora bayan rasuwarsa suka je suka yi shawari kowa na gudun jagoranci wannan ya ce wannan wannan shi ma ya ce wannan to da basu cimma matsaya ba suka sake dawowa ga abubakar Allah yadda da shi sai suka ce masa ra'ayuna ya khalifata rasulillah ra'ayuka ra'ayinmu yana ƙarƙashin ra'ayinka ra'ayinmu na bin ra'ayinka duk abin da ka gani muna tare da shi ma'ana mun miƙa maka wuƙa da nama kai ka duba a cikinmu ka zaɓi wanda kake ga ya fi cancanta mu ko za mu mara maka baya ƙala sai sayyidina abubakar ya ce فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده sai ce to ku dan bani dan lokaci dan dan yi nazari zan yi tunani in duba in ga waye ya fi cancanta wane ne ya fi cancanta a gurin Allah subhanahu wata'ala tunda Allah ya sanya ƙa'idoji da sai an cika su kafin mutum ya zama shine shugaba to zai duba ga waɗanne ƙa'idoji ne Allah ya zayyana wane ne ya cika wannan ƙa'idoji da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shine ya ce su ba shi lokaci zai yi tunani don ya ga waye ya cika ƙa'idojin da Allah ya zayyana wanda ya wajaba shugaba ya zama ya cika su sannan kuma waye ya fi cancanta a addinance sannan kuma waye ya fi cancanta ya jagoranci bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga Allah ce inna kaira manista a jartal ƙawiyul amin ko, mafi alkairin wanda za ku ba shi ƙwadago, wanda za ku ɗora masa nauyi na aiwatan muku da wani abu shi ne zama ya cika siffofi guda biyu, ya zama yana da ƙarfi yana da tsayewa yana da jajircewa wajen aikata wannan abin sannan kuma al'aminu ya zama amintacce ba mai ha'inci ba kaga waɗannan qualities ɗin su Allah subhanahu wata'ala ya sanya a lokacin da za a zaɓi jagora to sayyidina abubakar zai yi nazari ya duba ya ga cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam waye ya fi kowa cika tunda duk za a ce sun cika qualities ɗin sai dai kuma tunda matakinsu ba ɗaya ba ne wajen falala wajen matsayi a gurin Allah da ƙima da daraja dole za ka tarar wani ya fi wani to zai duba ya tantance ga a cikinsu kaka waye ya fi kowa shi ne zai duba ya ga waye ya fi cancanta a gurin Allah sannan kuma waye ya fi cancanta a addinance sannan kuma waye fi cancanta ya jagoranci bayin Allah waɗannan su ne ƙa'idojin da saidina abubakar ya zayyana kaga wannan zai nuna maka sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan sun tashi jagorantar da jagora sukan koma su gani qualities din da alkur'ani ya sanya waɗanne qualities ne kamata a ce jagora ya cika su kafin a sa shi ya zama jagora kuma jagora na ko ina ne komin ƙarancin jagoranci ba sa ba da shi haka kawai da ka sai sun duba sun ga waye ya cancanta a mahanga ta alkur'ani waye ya cancanta a mahanga ta sunnan annabi sallallahu alaihi sallam sai a ayyana shi a ce to ka je ka rike guri kaza ko an baka abu kaza ka kula da shi ko an baka bangare kaza ka je ka kula da shi wannan bayan sun duba sun ga ya cancanta a mahanga ta alkur'ani a mahanga ta sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan ba sa jagorantarwa saboda sabo ko sani ko kuma alfarma ko kuma kamun kafa a suna duba cancanta ne waye ya fi cancanta amma dan sabo dan sani baya sa su ba mutum wani matsayi matukar bai cancanci wannan matsayin ba wanda kuma a yau gaba ɗaya abin ya canja idan ka ga an ɗauki matsayi an ba wa mutum to yana da wani a gurin ko kuma nasa ne a gun sai a ɗauka a bashi sawa'un ya cancanta ko bai cancanta ba kaga wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama kuma zai iya yiwuwa akwai ɗaruruka da sun fi shi cancantan wannan matsayin sai kaga an ɗauka an bashi idza usnida al'amru ila ghairi ahlihi fantadhiru sa'a idan aka jingina al'amura zuwa ga wanda basu cancance shi ba to tashin kiyama ya zo ku jira tashin kiyama yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a ɗau abu a ba ma wanda bai cancance shi ba wanda kuma ya cancanta a ƙyale shi a gefe ya zama ɗan kallo sannan su jagorori wanda Allah ya ba su wuƙa da nama wanda za su ayyana wani a guri kaza su ayyana wani a guri kaza wannan suna ɗora kansu balbalin bala'i saboda amana ce Allah subhanahu wata'ala ya danka a hannunsu akwai hadisi da imamu tabarani ya fitar da shi cikin mu'jam ɗinsa imamul hakim ya fitar cikin mustadrak imamul baihaqi ya fitar cikin sunanul kubra wanda aka samo daga ibnu abbas Allah yarda da shi hadisin duk da a cikin mazajen hadisin akwai ɗaya daga cikinsu wanda ba a san shi ba amma kuma imamul busiri a cikin ithaful khiyara ya ce hadisin yana da shahid yana da wanda zai ɗan taimaka masa ya ɗan ɗago shi ya ƙara ƙarfi ma'ana in an haɗa hanyoyin hadisin zai ɗan ɗaga hadisin ya zama yana da ɗan balu hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ista'mala amilan min almuslimina wa huwa ya'lamu anna fihim aula bidhalika minhu wa a'lamu bi kitabillahi wa sunnati nabiyihi faƙad khana Allah wa rasulahu wa jami'al muslimina duk wanda ya ayyana wani a wani matsayi ya tsora shi akan wani jagoranci alhali ya san cewa akwai wanda ya fi shi cancanta ya tsallake wanda ya fi shi cancantan shi saboda kusacinsa da shi sai ya tsora shi kan matsayi kaza tare da cewa ya san akwai wanda ya fi shi cancanta to wannan ko shakka babu ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah ya ha'inci al'umman musulmi wato ya zama babban maha'inci ya ha'inci Allah subhanahu wata'ala ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya ha'inci ɗokacin al'umma musulmi saboda ya ɗauki matsayi ya danka shiga wani wanda akwai wadda yawa ɗaruruka da suka fi shi cancantan wannan matsayi ɗin. Ku kaga wannan cin amana ce, wanda ko shakka babu ranar tashin alkiyama wanda ya siffanta da wannan siffa zai gane kuransa gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ɗan Khattab Allah yarda da shi ya ce manista amala rajulan limawaddatin auli qaraba la yasta'miluhu illa li zalika faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin irin maganan annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya jagorantar da wani akan wani matsayi saboda wannan wanda ya jagorantar ɗin yana da kusaci da shi ko kuma yana son sa ne sa ya jagorantar da shi kan wannan matsayi to wannan ko shakka babu inji sayyidina Umar yace ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah kuma ya ha'inci al'umma musulmi gaba ɗaya Allah kuma ya ce ya alladina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamuna Allah ce ya ku muminai kar ku ha'inci Allah subhanahu wata'ala kuma kar ku ha'inci manzon Allah kar ku ha'inci amanar da take tsakanin ku alhali ku kuna sani to kenan duk wanda yayi wannan aiki ya zama babban maha'inci ya sufanta da siffa cikin siffofin munafukai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda suka kasance tare da shi to lalle yana ɗauke da siffofi na munafukai har sai ya basu daga ciki iza tumina khana in an amince masa an danka masa amana sai yayi ha'inci kenan yanzu wanda zai dauki matsayi ya ba ma wani wanda bai cancance shi ba wannan ya siffanta da wata siffa cikin siffofin munafukai saboda yayi ha'inci ya ha'inci amana Allah subhanahu wa ta'ala ya ha'inci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ha'inci amanar muminai gaba ɗaya sammai da ƙasai Allah ya ba su amana da duwatsu Allah ya ba su amana sai suka ji tsoro saboda kar su ci amana amana ta ci su ai wanda ya ci amana amana za ta ci shi to Allah subhanahu wata'ala ya danka amanarsa ga sammai ya danka wa ƙasai ya danka wa duwatsu sai suka tsorita suna tsoro kar su karbi amanan kuma su zo ba su cika ta ba ba su rike ta ba su ci ta sai suka ƙi karba Allah ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu Allah ce mun danka amana wa sammai da kassai da duwatsu sai suka tsorita kar su ci amana su je amana ta ci su fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha amma kuma waye ya karba wa hamala hal insanu mutum kawai sai yazo ya karba ce Allah ba ni amanan nan Allah ce innahu kana zaluman jahula tsantsan yawan jahilci ne yasa dan adam ya je ya karba tsantsan yawan jahilci ne da kuma yawan zalunci yasa dan adam ya je rungumo wannan amana amanar da kuma ba iya rike ta zai kuma hakan ya faru gashi yanzu kashi 99 cikin 100 na musulmai ba sa riƙe amana za ka samu musulmi ɗari da ƙyar ka samu biyar masu amana wanda za ka danka musu amana su riƙe ta to sayidina abubakar ya nema daga gurin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ɗan jinkirta masa ya yi tunani ya ga waye ya cancanci a ayyana shi ya zama jagora na al'umma musulmi bayansa sai ce azama abubakarin alaktiyari umar to bayan ya yi nazari na ɗan wani lokaci sai ya yi azamar zaben sayidina umar kenan yanzu a tunanin da sayidina abubakar ya yi da kuma yadda ya hangi na soshi na alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bisa cancanta yana ga kakaf cikin sahabban annabi ba wanda ya kai sayidina umar to wannan yasa yayi azaman zaben sayidina umar a matsayin wanda zai zama jagora a bayansa to amma kuma duk da dai yanzu fa sun bashi wuka da nama har yanzu dai bai ma yanke hukuncin ba yana so su yi tarayya da shi wajen zaben wanda ya fi cancanta ɗin wa ahabba an yastautika lil amri wa yutina ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ahla sabiqati ala hadha al amri hatta la yakuna fi nafsi ahadin minhum hafiza duk da cewa sun bashi wuka da nama sun ce duk wanda ya zaɓa suna tare da shi 100% amma bai yanke hukunci ba sai ya so a ce wanda ya zaɓa ɗin ya zamanto ya gabatar da su su tantance shi su da kansu su sahabban annabi ɗin musamman ma waɗanda suke sun yi rigaye musamman sahabbai wanda suka fi falala cikin sahabban annabi ma'ana bai yanke hukuncin shi kaɗai ba a ƙashin kansa a karan kansa sai da ya ji ra'ayoyin wasu daga cikin sahabbai musamman mafi falala a cikinsu musamman wanda suka yi rigaye kamar yadda za a zo a kawo mana misalan waɗanda sayidina abubakar ya shawarta kuma idan mun ɗauki kowane ɗaya daga cikin waɗanda ya shawarta ɗin mun duba matsayinsa da kuma yaushe shiga musulunci da falalarsa da ƙimarsa da darajarsa da matsayinsa a gurin Allah za mu ga e tabbas sayidina abubakar bai shawarci lagalagan mutane ba kenan advisors da sayidina abubakar yake shawarta yakan duba su wane ne ma suka cancanci ya shawarce su waɗanda in sun tashi ba shi shawari za su ba shi nagartaccen shawari ta yanda in ya tashi aiwatarwa zai aiwatar a samu ɗa mai ido a samar da ɗa mai ido to shine a nan gurin ake mana bayani cewar ya yi tunanin ya zaɓi sayidina umar amma bai ayyana shi ba sai yake da nufin ya gabatar da sahabban annabi su tantance sayidina umar wato za a je matakin tantancewa shi dai a tunaninsa yana ga sayidina umar shi ya fi cancanta amma bai ayyana shi ba sai ya ji shawarorin waɗanda suke mafi ɗaukaka mafi falala waɗanda suke mafi rigaye cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam me zai sa shi yayi haka saboda kar ya zo ya ce yanzu na zaba muku wane ko da sun ce sun yadda watakil wani ya zama yana jin wani abu a zuciyarsa ko kaikayi ko rashin jin daɗi ko ya gaba a kyauta masa ba to shi yasa sayyidina Abubakar yayi tunanin ya miƙa musu sayyidina Umar ya shawarce su su tantance shi ko menene ra'ayinsu game da sayyidina Umar Allah yadda da shi kaji mutanen kirki ba sa sa son rai ko kaɗan dangane da irin wannan al'amari da ya shafi jagoranci. Wali Allah ya kuna kadista lafa alaihim mallayar baunahu, sannan me yasa sayidina abubakar ba zai zaɓe shi shi kaɗai ba sai ya ji ra'ayoyinsu a kansa, saboda kar sayidina abubakar ya ɗora musu wanda ba za su yarda da shi ba, a zo a yi ta samun saɓani, a yi ta samun kace na ce, a yi ta je kaka dawo. to wannan yasa yayi tunanin bayan shi a tunaninsa yana ga sayyidina Umar shi ya fi cancanta to amma duk da haka ba zai ayyana shi kai tsaye ba sai ya ji shawarin wasu daga cikin su musamman madaukaka daga cikin su saboda kar ya dora musu wanda ba za su yarda da shi ba kuma a zo a yi ta taba ba a yi ta jika ka dawo to wannan yasa sai bayan ya yi tunanin sayyidina Umar sai dinga bin su ɗaya bayan ɗaya yana jin shawarorinsu ra'ayoyinsu game da Sayyidina Umar. Fasa'ala Abdurrahmani Fasa'ala Abdurrahmani bin Aufin faƙala akhbirni an Umar bin al-Khattab mutum na farko da ya fara tuntuɓa shine Abdurrahman dan Auf. To mu duba Abdurrahman dan Auf mana mu gani. Shin ya cancanci a shawarce shi? idan an tashi neman shawari a wannan gaba ɗin ko shakka babu abdurrahman ɗan auf ya cancanta ya cancanta yana kuma cikin na na gaba gaba saboda yana cikin sabiqun al-awwaluna ya karbi musulunci tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga darul arqam bin abil arqam kenan annabi yana fara da'awa abdurrahman ɗan auf ya karbi musulunci a matakin farko har ma wasu malaman tarihi suna cewa shine na bakwai ɗin shiga musulunci ka kenan ya shiga musulunci da wuri sanda ya shiga musulunci sunansa ba abdurrahman ba ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi ya canja masa wannan suna wane suna ne da yake da shi abdul ka'aba bawan ka'aba wata riwaya kuma ta ce sunan da abdurrahman yake ɗauke da shi shine abdu amr bawan amr yana musulunta sai annabi ya canja masa da abdurrahman ya ce maimakon abdul ka'aba ka zama abdul rahman mana bawan mai rahama tsakaninsa da annabi shekara goma annabi ya ba shi shekara goma annabi an haife shi a shekarar giwaye ko to shi kuma abdul rahman dan au bayan wannan shekara ta giwaye da shekaru goma aka haife shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shekara goma lokacin da aka fara yin wahayi wa annabi yana dan shekara talatin ana fara wahayi wa annabi sayyidina abubakar tunda ya san shi mutum ne mai tunani mai hangen nesa ya zo ya same shi ya ce kaji kaji fa gashi nan an an aiko mana manzo ga irin abin da ya zo da shi ga irin abin da ya zo da shi take karɓi musulunci wurin sayyidina abubakar allah yadda da su gaba ɗaya to wannan idan mun duba za mu ga sahabi ne wanda yake tattare da falala mai tarin yawa wata kilma in muka bukata za a kawo mana wasu daga ciki tunda ai mun san yana cikin al'ashara almubashsharuna bil janna yana cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna ibnu abi dauda a cikin ha'iyarsa ya lissafo mutane goma da aka musu bishara da aljanna abdurrahman dan auf yana ciki abdurrahman dan auf Allah yadda da shi yana ciki yace wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu kaga nan ambatan abubakar da umar ya zo ko wazirahu in an ce waziran annabi sune abubakar da umar ka ce mafificin mutane bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wazirahu sune waziransa guda biyu su waye waziransa abubakar da umar wazirahu qidman thumma usmanul arjahu na uku kuma shine sayyidina usman a zance mafi rinjaye shi yasa ya ce summa usmanul arjahu sai sayyidina usman a ra'ayi wanda yake mafi rinjaye sai ce wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khair bil khair munjihu mutun na hudu a falala shine khairul bariya mafificin halittu bayan waɗannan mutum uku ba'dahu bayan mutum uku nan shine mafificin halittu wato cikin al'umman nan in ka ɗebe uku nan shine mafi falala shine ce wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum waye kenan aliyun haliful khair bil khair munjihu sayyidina ali yanzu mun samu mutum nawa mutum hudu sai ce sa'idun wa sa'adun wa ibn aufin mun ji abdurrahman dan auf ya zo ko wa talhatu wa amiru fihirin wa zubairul mumaddahu kaga Abdurrahman ɗan Auf an irga shi a cikin sauran mutum shida bayan kalifofin annabi guda hudu ya ce sa'idun wa sa'adun waye sa'idu sa'idu bin zai ɗan wanda suka fito kabila ɗaya da sayyidina Umar wa sa'adun waye sa'ad sa'ad bin abi waqqas sai ce wa bin aufin waye ibn auf Abdurrahman ɗan Auf kaga shine na bakwai kenan ko wa talhatu talha bin ubaidillah na takwas wa amiru fihirin waye amiru fihirin abu ubaidata bin jarrah shine amiru fihirin sai na karshe ce wa zubairul mumaddah zubairu bin al-awwam kaga kenan sayyid abu abdurrahman bin auf yana cikin al-asharatu al-mubashsharuna bil janna mutane goma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya musu bushara da aljanna kaga wannan falalarsa ce kenan wannan na nuna ya cancanci ya zamanto cikin na gaba-gaba waɗanda sayyidina abubakar ya kamata ya shawarta game da wannan al'amari mai girma al'amarin jagoranci ba ƙaramin al'amari ba ne al'amari ne wanda yake da girman gaske shi yasa ba a yi wasa da shi ba annabi bai yi wasa da shi ba sahabbansa sun kula da haka shi yasa bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam gabanin su yi tunanin yadda za su yi su birna annabi sallallahu alaihi wa sallam su yi jana'izarsa sai da suka yi kai ka wajen zaben wanda zai maye gurbin annabi jagora bayan annabi saboda muhimmancin wannan gaba din tunda birna annabin ma ai ba zai yi ba ba jagora wa zai jagoranci al'umma wajen birnin annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai shugaba ne to kaga kenan wannan yana hukunta a fara zaben sa kafin a je mataki na biyu na birnin annabi sallallahu alaihi wa sallam abdurrahman dan auf daga cikin falalarsa ya yi hijira guda biyu ya yi hijira daga makka zuwa habasha lokacin da aka tsangwami sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam aka hana su su sake su yi ibada nabi ya ce ku yi hijira ku bar makka ku tafi habasha akwai wani sarki adili duk da dai ba musulmi bane amma ba a zalunci a gurinsa to abdurrahman dan au yana cikin wanda suka yi hijira daga makka suka tafi habasha wannan ana lissafa shi cikin falalan waɗanda suka yi wannan hijira sun yi hijira dan Allah da manzansa kaga fa hijratuhum ila Allah wa rasuli ba haka annabi ya ce ba fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli yanzu dan su tsira da addinin su suka bar garin su garin makka garin da aka haife su garin da suka fi sani garin da suka taso garin da suke da iyalai garin da suke da dangi da suke da sana'a da suke da gidaje suka koma garin da basu san kowa ba ba a san su ba suka koma garin da basu san yaran mutan garin ba mutan garin ma basu san yaran su ba dan su tsira da addinin su kaga wannan ai ba karamin matsayi bane za su samu gurin Allah subhanahu wataala to Abdurrahman dan Auf yana cikin wanda suka yi wannan hijira daga garin Makka zuwa Habasha saboda su samu su bautawa Allah subhanahu wataala a sake sannan dab da annabi zai yi hijira daga Makka koma Madina suka dawo aka yi umarni a hijira a koma Madina nan ma suka sake hijira suka tafi Madina duk dai su je su tsira da ne da addinin su suka bar kadarorin su a Makka suka bar jarin su a Makka suka bar gidajensu a Makka suka bar iyalansu a makka suka bar danginsu a makka garin da aka haife su suka fi sani suka taso cikinsa suka ƙaurace masa suka koma garin da ba su sani ba garin da ba su da kowa garin da ba su da komai ba su da kadarori ba su da jari ba su da gidaje ba su da dangi ba su da iyalai suka koma don su tsira da addininsu to shi yasa ake lissafa shi cikin falalan waɗannan sahabbai musamman shi abdurrahman ɗan auf da muke magana a kansa falalarsa ta uku wanda za ta ƙara fito maka da cancantan sayidina abubakar ya shawarce shi ya cancanci sayidina abubakar allah yarda da shi ya shawarce shi shine duk yaƙuƙuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fita tare da annabi babu yaƙin da annabi ya fita bai fita tare da shi ba ya halarci yaƙin badar kasan kuma duk wanda ya halarci yakin badar cikin sahabban annabi yana da matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wata'ala yana da matsayi na musamman gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce isna'u ma shi'tum qad ghafartu lakum ba ku je ku aikata duk abin da kuka ga dama in ji Allah na gafarta muku duk wanda suka halarci yakin badar to sai Abdurrahman dan Auf Allah ya da shi ya halarci yakin badar ya zo ya halarci yakin Uhud a yakin Uhud an soke shi an jefe shi wajen kare annabi suka da jifa da duka wanda an masa rauni da bai gaza guda 21 a jikinsa ba wannan ya sa kafarsa ta zama gurguwa sai wayi gari ya zama gurgu saboda harbi da ake masa amma bai sa shi ya kauce ba yana tsaye ya ce annabi ka tsaya a bayana saboda kar takobinsu ya same ka kar mashinsu ya same ka ka tsaya a setin bayana duk abin da suka wurgo sai ya tare ko ya samu kafarsa ko ya samu kirjinsa aka zubar masa da haƙwaransa na gaba aka lahanta masa kafafunsa kafarsa ta dawo gurguwa saboda kariya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida cewa amini ne a ban kasa kuma amini ne a sama a cikin hadisin da imamu hakim ya fitar da shi cikin mustadrak ɗinsa ibn batta ya fitar cikin ibanatul kubra sayyidina ali daga gurinsa aka ji wannan hadisi lokacin da sayyidina umar ya rasu ko ya zo rasuwa sai ya ayyana mutane guda shida ya ce su ne annabi ya rasu yana mai yarda da su duk wanda aka zaɓa cikin shidan nan ya cancanci ya zama jagoran al'umma musulmi cikinsu akwai abdurrahman ɗan au akwai aliyu ɗan abi talib akwai usman ɗan affan ga talha bin ubaidillah ga zubairu bin al'awwam ga sa'ad bin abi waqas to da suka haɗu su su shida sai abdurrahman ɗan auf ya ce nikan na janye nikan na janye amma me yayi ra'ayinku in bijiro da shawari na ta yadda za mu tantance mu ga waye fi cancanta sai sayyidina ali ya ce ai ni ne mutum na farko da zan yadda da shawarinka saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa anta aminu ahli samai wa aminu ahli al-ardi yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa anta aminu fi ahli sama kai amini ne amintacce ne ga wanda suke rayuwa a sama kenan Abdurrahman dan Auf amintacce ne gurin mala'iku inda su ne suke rayuwa a sama sannan wa anta aminu fi ahli al-ardi kai amintacce ne ga wanda suke rayuwa a ban ƙasa mutane kenan amintacce ne gurin mutane wannan yasa sayyidina ali ya ce ni ina tare da kai ɗari bisa ɗari shawarin da ka zo da shi dole in goyi baya saboda abin da na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a kanka abdurrahman dan au wani cikin tabi'ai abul hayyad Allah ya masa rahama yake ba da labari ya ce ya zo garin makka sai je jikin ɗakin ka'aba shi abul hayyaj kenan ya ce sai na ga wani tsoho yana ɗawafi jikin ɗakin ka'aba yana zaga ɗakin ka'aba yana cewa rabbi kini shuha nafsi rabbi kini shuha nafsi ya Allah ka tseratar da ni rowar raina ya Allah ka tseratar da ni rowar raina mun san rai tana da rowa mutum yana son abinsa sai ya yi kokuwa da zuciyarsa ya ɗauka ya ba wani ko ya yi kyautansa ko ya sadaukar da shi saboda yadda rai take so to shi ne yake roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tseratar da shi daga rowa na ransa ya ce na ji shi yana ta wannan addu'a baya ƙara wani abu akan wannan sai na zo na tambaye na tambaya na ce ni wannan wannan tsohon da na gani yana wannan addu'a wane ne kam sai aka ce masa ai wannan da ka gani yana wannan addu'a sunansa Abdurrahman dan Auf abul hayyaj ya ce sai na zo gare shi sai na ce ni me yasa na ji kana wannan addu'a rabbi kini shuha nafsi sai ya ce kai bawan Allah ka sani in har aka tseratar da kai daga rowa da kwaɗayi na ranka to kai kan ka tsira daga munanan abubuwa da Allah baya so ka tsira daga sata ka tsira daga zina ka tsira daga kaza ka tsira daga kaza wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihuna Abdurrahman dan Auf falalansa suna da yawa sosai idan muka ce za mu iyakance su ba za mu iya ba sai dai mu kawo misalai annabi ya yi sallah a bayansa ana cewa cikin sahabban annabi kakaf ba wanda annabi ya yi sallah a bayansa sai mutum biyu na farko sayyidina abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta jinyar rasuwa ya yi sallah bayan sayyidina abubakar na biyu abdurrahman dan au Allah ya da su gaba daya imam muslim ya fitar da hadisi cikin sahihinsa wanda aka samo daga mughira bin shu'ba Allah yarda da shi mughira yake ba da labari yace sun tafi yakin tabuka a hanyar su ta dawowa sai suka sauka a wani guri suka yada zango dare yayi suka kwana a wannan guri da asuba ta yi annabi sai ya tafi kama ruwa mughira dan shu'ba yace da naga annabi ya tafi kama ruwa sai na dauki ruwa na bi bayansa saboda suna hidima wa annabi sallallahu alaihi wasallam neman su samu yardan Allah su samu albarka yace sai na dauki ruwa sai na bi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da naje annabi ya gama biyan bukatarsa na danka masa ruwa ya tsarki ya jiyo ya zo ya fara alwala sai ina zuba masa ruwa yana alwala ina zuba masa ruwa yana alwala yace can kuma sahabban annabi lokacin sallah asuba yayi ba su ga annabi ba sun jira sun jira ba su ga annabi sai suka ji tsoron kar gari ya waye rana ta fito ba su yi sallah ba sai suka gabatar da abdurrahman dan au sai ya ja su sallah an yi an yi sallah an yi raka'a guda annabi kuma ya gama alola in ji mughira dan shu'ba sai muka tau sai muka tadda su har sun yi raka'a guda sun tashi za su ci ko raka'a ta biyun tunda sallah asubahi ce ya ce annabi yana zuwa kawai sai ya yi kabbara ya jona ya zama shi ma mamu abdurrahman dan auf yana limanci abdurrahman dan auf ya cika to raka'a guda tunda dama sun yi raka'a guda gabanin annabi ya zo ya yi sallama annabi sai ya tashi zai ciko raka'a guda wannan ya sa jikin sahabban annabi sai ya yi sanyi a ce annabi raka'a guda ta kubce masa a sallah wanda kuma shine limamin sai suke ga kai amma ba su kyauta ba sai sashe yana zargan sashe ai kai kai kai kaza a ai kai ne gashi annabi ya tafi kama ruwa kun yi gaggawa kun tura abdurrahman gashi a ja sallah kuma har annabi ma zo ya rasa raka'a guda sai jikinsu yayi sanyi sashe yana zargan sashe lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallarsa zuciyarsu tana bugawa dar dar suna dar dar din me zai je yazo me annabi zai ce sai annabi ya ce kun dace da dadai ma'ana abin da kuka yi daidai ne ba ku yi kuskure ba to anan sai hankalinsu ya kwanta kaga wannan kissar malamai sun fidda darussa da fa'idojin da suke masu tarin yawa ƙarƙashinta suka ce wannan zai nuna maka falalan abdurrahman ɗan au saboda annabi bai taɓa yin sallah a bayan wani cikin sahabbansa ba sai mutum biyu kamar yadda na yi ishara a farko abubakar allah yarda da shi sai abdurrahman ɗan au abu na biyu da malamai suka ciro mana ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta sahabban annabi suna taka tsantsan ɗin aikata abin da annabi bai umurce su ba tunda ai annabi bai ce musu in na tafi na daɗe ku sa wani ya ja sallah ba to amma duk da dai sun sa ɗin sai suka shiga tsaka mai wuya da annabi ya zo ya tarar sun yi raka'a guda sai suke ga sun yi abin da bai dace ba kaga waɗannan sahabban annabi kenan waɗanda Allah ya yadda da su sun yadda da Allah sun rayu da annabi sun ɗauki karatu gurin annabi annabi ya yadda da su ya yadda da iliminsu ya yadda da falalarsu ya yadda da amanansu ya jinjina musu sannan kuma sun rayu a ƙarni mafificin ƙarni amma tare da haka suna taka tsantsan su aikata abin da annabi bai aikata ba idan sun samu kansu ciki suna shiga cikin matsanancin yanayi har sai sun ji menene martanin annabi ‘yan uwa ina ya gamu ina ya gamu waye a yau ya isa ya bugi kirji ya ce Allah ya yarda da shi a zamanin da muke ciki a yanzu ba wanda ya isa ya bugi kirji ya ce Allah ya yarda da shi amma Allah ya tabbatar mana cikin alkur'ani cewa ya yarda da sahabban annabi kuma sun yarda da shi amma duk da haka suna taka tsantsan ɗin aikata abin da annabi bai umurce su ba to mu kuma da muka zo a zamani wanda alkhairinsa bai kai wancan zamani da suka rayu ba mu da muka zo a zamani da rashin gaskiya ya yi yawa cin amana ya yi yawa fitsararru sun yi yawa barna da ta'asa ta yi yawa kaga mu muka fi cancanta mu yi taka tsantsan ɗin aikata abin da annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallam in har waɗancan za su yi taka tsantsan ai mu muka fi cancanta tunda a yau ba wanda ya isa bugi kirji ya ce Allah ya yarda da shi in ma ya bugi kirji faɗa aka mu ce ƙarya kake akai ka sani amma su kuma ayar qur'ani ta tabbatar mana tare da haka suna taka tsantsan ɗin aikata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba daga cikin abin da muka fahimta karkashin wannan kissa mun fahimci matsayin Abdurrahman dan Auf a gurin sahabbai ta yaya muka fahimci matsayinsa ta yanda suka sa shi ya ja sallah ai ba su sa wani ya ja sallah ba sai shi kaga kenan yana da matsayi a gurin su yana da daraja sun da sallah ba karamar aba bace ba a sa lagalagan mutum ya ja sallah sai an zaba an dirje an tantance kenan yana da matsayi sosai a gurin sahabban annabi tunda har suka sa shi ya ja sallah sai abu na ƙarshe da muka fahimta karkashin wannan kissa da muka karanta wacce Abdurrahman dan Auf ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam sallah za mu fahimci zurfin ilimin Abdurrahman dan Auf saboda sahabban annabi ba sa sa mara ilimi ya ja sallah sannan kuma za mu fahimci saninsa ga alƙur'ani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai ja mutane sallah shine wanda yafi su sanin littafin Allah kaga tunda Abdurrahman dan Auf suka sashi ya ja su sallah wannan na nuna kenan da yawa daga cikin su yafi su sanin littafin Allah to kaga wannan ma ya isa ya zama falalama wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ga mu ƙara falala biyu sai mu tsaya amma falalansa fa suna da yawa ba za mu iya iyakance su ba duk dai dan mu fahimci cewar zaɓensa da sayidina abubakar ya yi a matsayin adibaizansa dangane da zaɓen ayyana sayidina umar sayidina abubakar bai yi zaɓen tumin dare ba ya zaɓi wanda zai ba shi shawara wanda ya cancanci ya ba shi shawara saboda ya tara falala wanda suke masu tarin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kwaba ya ba shi kariya a lokacin da aka samu saɓani tsakaninsa da khalid bin walid Allah ya da su gaba ɗaya. Imamu Ahmad ya fitar da hadisi cikin musnad ɗinsa wanda aka samo daga Anas ɗan Malik Allah yarda da shi. Yake ba da labari cewa annabi ya tura su wata sariya. Sariya shine yakin da annabi bai fita bai tura sahabbansa suka tafi. Ya ce da muka je sai aka samu saɓani tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman ɗan Auf Allah yarda da su. To sai ran Khalid bin Walid ya ɓaci har ya kausasa harshe wa Abdurrahman ɗan au yake ce masa tastatiluna alaina bi ayyamin sabaqtumuna kuna mana ɗagawa kuna mana girman kai a wasu ƴan ƙididdigaggun kwanakinku da kuka riga mu da su ma'ana ka san Abdurrahman ɗan au yana cikin sabiqun al-awwalun wanda suka shiga musulunci da wuri Khalid bin Walid ko musuluncinsa ya ɗan yi jinkiri kaɗan to shine da matsala ta haɗa su tsakaninsa shi da abdurrahman ɗan au sai yake wannan lafazi wa abdurrahman ɗan au yake cewa tastatiluna alaina kuna mana ɗagawa kuna mana fankama akan wasu ‘yan kwanaki da kuka riga mu da su to da aka dawo garin madina sai ake ba annabi labari kaji kaji ya rasulallahi abin da ya faru tsakanin abdurrahman ɗan au da khalid bin walid ga kuma abin da khalid ya gaya abdurrahman ɗan annabi sai ya ɓaci sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa da'uli ashabi fa wallazi nafsi biyadi law anfaqtum mithla uhud aw mithla aljibali dhahaban ma balagtum a'malakum wannan hadisi imam ahmad ya fitar cikin musnad ɗinsa da sanadi ingantacce annabi ya ce ku kyale mun sahabbaina ku daina taɓa mun sahabbaina abin tambaya yanzu Khalid bin Walid ba sahabin annabi bane sahabin annabi ne sai dai kuma abdurrahman dan au ya fi shi falala gun annabi da matsayi gun annabi abdurrahman dan au ya fi khalid bin walid matsayi a gurin annabi shine annabi yake cewa da uli ashabi ku kyale mun sahabbaina kar kuna keta hurumin sahabbaina kar kuna shiga gonan sahabbaina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallazi nafsi biyadi lalle na rantse da wanda raina ke hannunsa law anfaqtum mithla uhudin aw mithla aljibali zahaban da a ce ku za ku ciyar da dukiya da girman dukiyan da yawanta ya kai girman dutsen uhudu ko kuma ya kai girman dutse dukiyar zinari ce wanda yawanta da girmanta ya kai girman dutsen Uhud ko kuma ya kai girman wani katoton dutse ko duwatsu ma gaba daya ba ma dutse daya ba ba dutse biyu ba duwatsu gaba daya wani daga cikin ku ya ciyar da zinari wanda yawanta ya kai yawan duwatsu yanzu duwatsun azare ma kawai aka ce za a kididdige su nawa ne ina ga a ce duwatsun duniya gaba daya annabi ya ce da a ce ɗayan ku zai ciyar da dukiya ta zinari tsantsa wanda yawanta ya kai yawan duwatsu ma balagahum ma balaga a'malahum darajar da zai samu gun Allah bai kai darajar da su suka samu gurin Allah ba wato aikin sannan da yayi bai kai aikukan su su da suka aikata ba yanzu aikin da yi na ciyar da zinari wanda yawan zinarin da girman zinarin ya kai yawan duwatsu da girman duwatsu na duniya lada da matsayi da zai samu bai kai ladan da su suka samu gun Allah na ayyukan da suka yi ba ma'ana aikin nan nasa bai kai aikinsu ba in an duba an ga irin aikin da suka yi da nagartar da suka yi wa addinin musulunci to shi wannan aiki da ya na ciyar da zinari wanda ya kai yawan duwatsun duniya bai kai aikinsu ba kaga kenan ba karamin aiki suka yi da Allah ya jinjina musu ba to shi yasa annabi ya hori sahabbansa akan kar su taba nagartattu na farko farko masu kima masu daraja masu matsayi cikin sahabbansa irin su Abdurrahman dan Auf Abdurrahman dan Auf mutum ne wanda yake da dukiya mai tarin yawa Allah ya bashi yalwar dukiya yana da arziki yana cikin masu kuɗin sahabbai to amma fa bai make dukiyar daga shi sai iyalansa ba bai zama ramin kura daga ke sai ‘ya'yanki ba duk mutan madina sun shaida har ma ake cewa dukiyar abdurrahman ɗan au kamar dukiyar mutan madina ce saboda ya kasa dukiyar gida uku kashin farko sai ya sadaukar da ita duk wani mabukaci ya zo a bashi a biya masa bukatarsa cikin wannan kashin farkon duk wani mabukaci cikin garin Madina da yake da bukata a an kai matarsa ce za ta haihu tana bukatan agaji to aje a dauka cikin dukiyan Abdurrahman dan Auf aje a agaza masa babu abincin da zai ci a gidansa a dauka cikin dukiyan Abdurrahman dan Auf a siya masa a a ɗansa ne ba shi da lafiya shine ba shi da lafiya matarsa ce bata da lafiya a dauka cikin dukiyan Abdurrahman dan Auf a musu magani wannan kashi na farko kenan duk mutan Madina ya sadaukar da dukiyarsa ta wannan hanya kashi na biyu na dukiyarsa su ya ce duk wani wanda yake da bashi ya gagara biyan bashin a ɗauka cikin kashi na biyu na dukiyarsa a biya masa kashi na uku na dukiyarsa ya ce ya sadaukar da ita ga danginsa da ‘yan uwansa da ‘yan ƙabilarsa su amfana da ita kuma cikin ikon Allah dukiyar kamar wadda ake ƙara bunƙasa ta take ƙaruwa. dama ciyarwa ai ba zai tafiyar da dukiya ba sai dai ma ya ƙara ta wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifuna abu na karshe da zamu karkare a kansa dangane da ciyarwan Abdurrahman dan Auf wanda zai ƙara fito mana da falalan wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gabanin ya rasu sai yayi wasiya ko yayi umurni cewa cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a duba a ga duk wanda ya halarci yakin badar cikin sahabban annabi ya mallaka masa daga dukiyarsa ya mallaka ma duk wanda ya halarci yakin badar dinari 400 ya mallaka masa dinari 400 mun san dinari 400 nan yana daidai da naira nawa naira 200 naira 200 yace a duba cikin sahabban annabi duk wanda aka tarar ya halarci yakin badar to ya ba ya mallaka masa a cikin dukiyarsa dinari 400 da aka bincika aka bincika sai aka tarar wanda suka saura cikin wanda suka halarci yakin badar cikin sahabban annabi saura mutum ɗari mutum nawa ne suka halarci yakin badar ɗari uku da sha wani abu ko ɗari uku da sha wani abu to kaga kusan ɗari biyu da sha sun rasu yanzu saura ɗari ɗaya ko to mutum ɗari ɗayan nan kowane ɗaya daga cikinsu sai da aka ba shi dinari ɗari hudu kuma dinari ɗari hudu muka ce yana daidai da naira dubu ɗari biyu kaga dubu ɗari biyu sau ɗari aka ɗauka aka bayar cikin dukiyarsa ka kenan ba ƙaramar dukiya yake da ita ba na a wancan zamanin ma ba ma wannan zamanin ba ake magana sannan da ya zo rasuwa ya yi wasiya cewa a cikin dukiyarsa a ɗauki dinari dubu hamsin aikin musulunci da shi kuma a yaga wa matan annabi a ciki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka kenan abdurrahman dan auf ya cancanci abubakar ya nemi shawarinsa a lokacin da ya yi tunanin cewar sayyidina umar shi ya cancanci ya maye gurbinsa to shine sai fara shawartar abdurrahman dan auf ina ga saboda ƙurewar lokaci yaya shawarin ya kaya tsakanin sayyidina abubakar Allah yadda da shi da abdurrahman dan auf dangane da ayyana sayyidina umar za mu jinkirta bayani kan wannan sai Allah ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته